ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin ahkamul jana'is wa bid'aha wallafar babban malami a sheikh Muhammad Nasir Dinin Albani Allah ji kansa da rama idan ba a manta ba a jiya mun shiga sabuwar gaba ne inda malaki mana bayani game da ma yuntafa'u bihi almayyitu abinda mamaci yake iya amfanuwa da shi bayan rasuwarsa ga waɗanda suke raye a bayan ƙasa domin karanta abubuwa kamar guda guda uku za mu tashi na hudu abu na farko shi ne malam ya ce mai addu'a da za a yi masa ma'ana addu'a da za ka yi wa mamaci bayan ya rasu aiki ne da zai ishe zuwa gare shi insha Allah ta'ala abu na biyu biyan bashi na bakance ga majibintansa ga waliyansa abu na uku biyan bashi ga kowanne irin mutum ko da na kusa da shi ne ko ba na kusa da shi ba ne bashi na kuɗi ko na dukiya wannan shi ma kowa zai iya masa sawawun dan uwansa ne na jininsa ko kuma ba dan uwansa ba dan uwansa bane na jini in dai yayi insha Allah ta'ala zai isa zuwa gare shi kamar kowanne ɗaya daga cikin waɗannan al'amura da muka tabbatar mala ya kama dalilai akan su yanzu za mu tashi mas'alar ta hudu abu na hudu da mamaci kan iya amfanuwa da shi daga cikin aikin rayayye malai ce ma yaf'aluhu alwaladu salihu min al'amali salihati fa inna liwalidayhi mithla ajrihi malai ce abinda nagartaccen da da nagari zai aikata min al'amali saliha daga ayyuka nagari mutum ya rasu ya bar baya ya'ya maza ko mata saboda ka duk wani aiki na da wannan yaro zai yi to mahaifinsa da yake ƙasa a kwance za a ba shi lada shi ma kwatankwace ladin da aka ba wannan yaron ina fata an fahimta yawwa to kunga shi ma ya rasu yana kwance wannan aikin ba shi aikata ba ɗansa ya aikata amma kuma ladan zai je zuwa gare shi duna ayyun qasamin ajrihi shay mala yace ba tare da an tauye wani abu daga cikin ladan shi wancan ɗanasa da ya aikata aikin ba abin nufi idan yaro idan ɗan mutum ya aikata aiki aka ɗauki lada 20 aka bashi to mahaifinsa yana kwance shi ma za a ɗau lada 20 a bashi irin wanda aka bayar ma'ana ba a jikin yaron za a ɗauki za a kasa goma a bashi goma shi kuma ya rike goma ba ba haka za a yi ba yadda aka bashi 20 shi ma ka za a ɗauka yana kabari a kai masa 20 ina fata an fahimta shi sa a cikin wani hadisi annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yake cewa idan Allah ta shi kiyamarsa idan mahaifi ya ga wata irin daraja da ɗaukaka da ya samu zai tambaya ce ya ubangiji wannan kuma daga ina shi ya san aikin da ya yi ba ta kai wannan ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa wannan gafara ne da aikin kirki da ɗanka yake lokacin da ka mutu shi kai kai wannan matsayin Allah ba mu ya nagartattu wannan ya nagartacce shi yake kai mutum zuwa ga wannan matsayin bala ce li'anna walada min sa'ihima wa kasbihima saboda ɗa daga cikin ƙoƙarin mutum ne daga cikin aikinsa ne wallahu azza wa jalla ya ƙulu gashi kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa an laysa lil insani mutum ba shi da komai illa ma sa'a sai abin da ya aikata shi akan kansa mutum ba shi da wani lada da zai samu sai aikin da shi ne yi shi da kansa abin nufi wani ba zai salla ba ya baka ladan an gane sallar da kai kai ita ce za ka samu ladanta shi ma wacce ya yi ita ce zai samu ladanta ina fatan fahimta wani ba zai azumi zai baka ladan azumin da kai naka ne ladan naka ne shi ma wanda ya nashi ne ladan nashi ne da wannan ayar imam shafi'i ya wani istinbati cewa idan mutum ya rasu aka zo aka karanta masa qur'ani ladan karatun qur'ani nan ba zai je gare shi ba me dalili saboda lokacin da muke karatun qur'ani mu da muke raye muka haɗu muke masa sauka wannan karatun da muke harafan da yake fitowa daga bakunan mu suwaye suke yin sa mu ne muke yi ba shi ba ina fata an fahimta kuma Allah ce laisa lil insani mutum ba shi da komai illa ma sa sai abin da ya aikata shi akan kansa ina fata an gane saboda haka sai ya ce aikin da kai shine zaka samu saboda wannan karatun Qur'anin ba shi yayi ba saboda haka ba shi da ladansa yanzu mu da muka yi soka muka tashi muka cika da Fatiha to duk abin da makaranta na Qur'ani ladan mu za mu samu da harafi daya lada goma harafi daya lada goma haka za mu ta samun lada har mu gama karatun mu ina fata an fahimta kaga shi me ya kamata a lokacin kai masa a lokacin ka ce masa Allah ji kansa Allah gafarta masa kamar yadda magabatar a baya fi masa wannan karatun da zaka yi masa dan da karatu naka ne kai ba nashi ba haka imamu shafi ya faɗa Allah Allah ji kansa da rama wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi hakika mafi daɗi mafi tsarkin abin da mutum zai ci shine min kasbihi abinda mutum ya ci daga nemansa abinda mutum ya ci daga guminsa shi ne mafi daɗin abinda mutum zai ci mafi tsarkin abinda mutum zai ci wa inna waladahu sai manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce hakika ɗansa min kasbihi shi ma daga nemansa ne daga wahalarsa ne ina fata an gane to shi sa kun ga da Allah ya ce wa Allah salil insani illa masa a mutum ba shi da komai sai abin da ya samu to ai dan mutum sai abin da ya aikata dan mutum shi ma daga aikinsa ne an fahimta waladuhu min sa'ahi kamar yadda zamu zo mu ji hadisi a gaba waladuhu min sa'ahi ɗansa daga aikinsa ne daga wahalarsa ne shi sa duk abin da yaro yayi duk abin da ɗa yayi abin yake zuwa mahaifinsa so da dan mutum wani bangare ne na jikinsa kamar kai ne kai aikin ina fata an fahimta sabanin wani wanda ba ɗa ba wannan hadisi akhrajahu abu dawuda wan nisa'i wat tirmidhi وحسنه وحسنه الدارمي وابن ماجه والحاكم والطيالسي وأحمد وقال الحاكم إمام الحاكم يتي صحيح على شرط الشيخين حديث إن كنتين أكن شرط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي إمام الذهبي يداتي دشي وهو خطأ من وجوه ما نصر الدين الألباني يتي wannan kuma abinda Imam al-Hakim ya faɗa Imam Zabi ya dace da shi kuskure ne ta wasu fuskoki la tasi'ul majalu li bayaniha wanda fage ba zai ba da dama a yi bayaninsa ba amma da a wasu guraren za ka samu ya bayaninsu walahu shahidu min hadis abdullahi bin amru sai dai hadisin yana da shaida daga cikin hadisin abdullahi dan amru dan as rawahu abu dauda wanda abu dauda ya fitar da shi wa ibn majah wa ahmad bi sanadin hasan hadisin dai ingantacce ne mala yace wa yu'ayyidu ma dallat alaihi al-ayatu wal hadithu ahadithun khassatun waradat fi intifa'il والدي بعمل ولده الصالح كالصدقة والصيام والعتق ونحوه ما ليتي ويؤيد ما دلت عليه الآية abin da yake ƙara ƙarfafar wannan ayar da muka kawo ta sama wa Allah ya lil insani illa ma sa'a wal haditha da kuma wannan hadisi da muka kawo a sama ahadisun khassatun akwai wasu hadisai ke bantattu waradat wanda sun zo ne kawai su dan su bayani game da fintifa'il walidi bi amali waladihi si bayani game da amfanuwa da mahaifi zai yi game da aikin da ɗansa yana duniya kasadaqati mala yace kamar sadaka idan ɗan mutum yayi sadaka yace Allah kai wa mahaifinsa ladan ladan zai je gare shi wasiyami da yayi azumi yace Allah ba mahaifinsa lada Allah zai ba mahaifin lada wal itiqi da kuma yantawa da ya yanta bawa yace ladan yanta bawa nan da kun san yanta bawa akwai lada babba to Allah maɗaukin sarki zai ba mahaifin ladan idan ya yi masa sadakan ladan kun ga wannan akwai banci tsakanin abin da muka faɗa da kuma wannan abin da malai tabbatar abin da muka faɗa baya shine kai da ba jinin mutum ba kai wa mutum sadaka sadaka za ta je gare shi kai da ba jinin mutum ba kai masa azumi sadaka za ta je gare shi to amma wannan ɗansa ne na jikinsa shi ɗansa ɓangare ne na jikinsa daga aikinsa yake shi sa aikin kai tsaye zai je zuwa gare shi ina fata an fahimta ko kun ga akwai bambanci malai ce wani hauhi da wasu daga cikin ayyuka na alkhairi wanda za su iya zuwa ga mamaci idan an masa ga wanda suke raye a duniya wa hiya hadhihi malai ce hadisan da nake bayani ko ga sanan kamar haka hadisi na farko al-awwalu an Aisha ta radiyallahu anha an karbo daga uwar muminai na na Aisha yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta tace anna rajulan haƙiƙa wani mutum qala yace inna ummi tulitat nafsuha wa lam tusi haƙiƙa mahaifiyata ranta ya fita ta yi mutuwar da bahaushe ke ta mutuwar fuja'a ba tare da ta samu damar yin wasici ba ba ta yi wasiya ba wa azunnuha sai ke ga annabi cewa ya rasulullah ina tsammanin ta law takallamat da ta samu damar yin magana kafin ta mutu ta saddaka wasiyar da ta bari cewa ta yi ai sadaka amma ba ta samu wannan dama ba kawai ta mutu fa hallaha azrun in tasaddaqtu anha ya rasulullah yanzu idan na dau wani bangare na dukiya ta na yi sadaka da ita a madadinta shin Allah maɗaukakin sarki zai bata ladan ina fata ana fahimta ko waliya ajrun kuma ni ma ina da lada qala sai manzo Allah ya ce na'am eh kana da lada ita kuma ladan zai je zuwa gare ta idan mamacin mutum ya rasu kai a matsayinka na ɗansa ka fitar da dukiya taka kai sadaka ka ce ya ubangiji Allah ka ba mafi na ladan Allah zai ba shi ladan idan mahaifiyarka ta mutu ita ma kai mata haka ladan zai je zuwa gare ta insha Allah ta'ala fata saddaq anha annabi ce je ka kai mata sadaka akhrajahu al-bukhari wa muslim wa malik fil muwatta wa abu dauda wa an-nasa'i wa ibn majah wal baihaqi wa ahmad wa siyaq al-bukhari fi ihda fi ihda riwayatayhi wa ziyadatu al-akhira lahu fi riwayat al-ukhra wa ibn majah wa lahu ziyadatu ath-thaniya wa li muslim al-ula الثاني حديث نبي عن ابن عباس رضي الله عنه an karbo daga sahabi abdullahi dan abbas habrul umma kenan yadda Allah ta tabbata a gare shi yace anna sa'ad ibn ubada haqiqa sahabi sa'ad dan ubada akha bani sa'ida wanda dan uwa ne na kabilar banu sa'ida tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha mahaifiyarsa ta rasu alhali baya nan yayi tafiya kam ya dawo sai ya samu labari mahaifiyarsa ta rasu faqala bayan ya dawo sai ya zo don annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce ya rasulullah ya manzan Allah inna ummi tufiyat haƙiƙa mahaifiyata ta rasu wa ana ghaibun anha alhali bana nan na faku gare ta fa hal yanfa'uha in tasaddaqtu bi shay'in anha shin zai amfane ta ya manzan Allah idan ne mata sadaka da wani abu qala na'am sai annabi ya ce eh zai amfane ta qala yace fa inni ushhiduka to tunda haka ne ya manzan Allah ina kafa ka shaida anna ha'iqal mikhrafa sadaqatun alaiha ka shaida ya manzon Allah haƙiƙa lambuna wanda yake cike da kayan itatuwa na waje kaza sadaqatun anha na bada shi sadaka domin ta a gare ta ina fatan fahimta ha'it shine kamar lambu ko gona al mikhrafa kuma wanda yake cike da kayan da kayan itatuwa ya rasulullahi ka shaida din na bada din na bada shi sadaka Allah madaukakin sarki ya ba ta ladan annabi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi kuma ya zama shaida abin ya zama sadaka ga sauran musulmai to abin da nake so mu rinka fahimta shine mu rinka bin hadisin za ku ga kusan duk wanda suke zuwa wajen annabi suke tambayar sa ƴaƴa da suke tambaya game da aikin wa game da amfanar aikin su game da mahaifansu ina fata fahimta ko to bayani zai zo game da haka insha Allah ta'ala wannan hadisi akhrajahu al-bukhari وأبو داود والنسائي والترمذي والبيحقي وأحمد والسياق له والثالث حديثنا أكو أن أبي هريرة رضي الله عنه أنكر ودك صحابي أبو هريرة يرد الله تعالى تبت أقريش يتي أن رجلا حقيقة ونمتن قال للنبي صلى الله عليه وسلم ya ce daga da manzon Allah tsira da aminci tsar tabbata a gare shi inna abi mata wa taraka malan hakika mahaifina ya rasu kuma ya bar dukiya mai tarin yawa walam yusi sannan kuma bai samu damar yin wasiya daga cikin abin da za a da dukiyar nan tasa ba shi abin da yake gani dan yana so ya mahaifinsa gata bai kamata a tattare dukiyar nan gaba ɗaya araba magada ba ya kamata shi ma a masa wani gata da ita mahaifin a masa sadaka ko abin da ya kamata haka da ita fa hal yukfaru anhu an an atasaddaqa anhu an atasaddaqa anhu ya rasulullah shin za a kankare masa zunubansa idan na dau dukiyar nan ne masa sadaka da ita wani sashi daga cikin ta qala na'am sai annabi ce eh shi ma wannan kun ga bayani yake akan wa mahaifinsa kun ga duk guda uku akan mahaifa suke bayani guda biyu mahaifa maza ɗaya kuma mahaifiya mace akhrajahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi وابن ماجه والبيحقي وأحمد الرابع حديثنا هدو أن عبد الله بن عمرو أن كربودك عبد الله بن عمرو أن أسكينا أن العاص ابن وائل السهمي حقيقة ɗaya daga cikin jigajigan kafiran mutanen makka shine as bin wa'il yana da abokinsa abu jahil ne duk tare suka cutar da annabi tsira da aminci da aminci Allah tsara tabbata a gare shi sai dai kuma ɗansa sai zama to sahabi sahabi ma kuma mai daraja shine Amr bin al-As sannan jikansa Abdullahi dan Amr dan As shi ma kuma sahabi ne bari ma yana ɗaya daga cikin wanda suka fi kowa rawaito hadisan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi su su bakwan nan wanda kowanne ɗaya daga cikin su ya rawaito hadisi ya fi dubu daga annabi sallallahu alaihi wasallam to yana ɗaya daga cikin su jikansa shi kuma kun ga inda tasa ta ƙare to shi wannan mutumi ausa ya yi wasici ayu taqa anhu mi'atu raqaba idan ya mutu a cikin dukiyarsa ɗauki kuɗi a yanta bayi ɗari a sai bayi ɗari a yanta su mashirki ne ba musulmi ba ne a mai wannan wasiyar fa'ataka ibnuhu hisham hamsina raqabatan ɗaya daga cikin ya'yansa mai suna hisham sai ya yanta bayi hamsin bayan mutuwar mahaifinsa saura nawa kenan saura hamsin wa arada ibnuhu amru ay ya'tiqa anhu al-khamsina ayyutaq anhu al-khamsina sai ɗaya ɗan nasu amru bin al-as ya ni ya yanta raguwa guda hamsin ɗin da suka rage qala sai kuma ya wanta ni sai ya ce hatta as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba zan yi wannan aiki ba sai na ji na tambayi annabi tsira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi tunda mahaifina ya mutu ba musulmi ba to idan na yanta masa bayin za su amfane shi so da bai yanta ba sai tafi wajen manzon Allah fa atan nabiya sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai je wajen annabi tsira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ce ya rasulullah ya manzon Allah inna abi haqiqa mahaifina ausa yayi wasici ayyu taqa anhu mi'atu raqaba da ‘yanta masa bayi ɗari bayan mutuwarsa wa inna hishaman a taƙa anhu hamsina hakika ɗan uwana hisham shi ya riga ‘yanta bayi hamsin daga cikin dukiyar da mahaifin ya bari wa baqiyat alaihi hamsuna yanzu abin da ya ragowa saura guda hamsin a fa'atiku anhu yanzu manzo Allah idan na ‘yanta masa ragowa hamsin ɗin ko za su amfane shi faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi ya ce innahu yadda al'amarin yake shine bamiru sha'ani kenan a yadda sha'anin yake lauka na musliman da a ce mahaifinku ya kasance musulmi ne fa'ataqtum aw tasaddaqtum anhu sai kuka yanta masa bayi ko kuma kuka yi masa sadaka aw hajjastum anhu ko kuma kuka yi masa hajji a madadinsa balaghahu zalika wannan din zai je masa ladan zai je masa an fahimta kun ga malisha din anan da a ce musulmi ne aka yi masa mai sadaka ko ‘yan tabayi ko mai hajji ladan zai je masa a matsayinsu da mai na ‘ya'yansa kun ga duk hadisan gaba ɗaya suna bayani akan wa ‘ya'ya uba da ɗa uba da uwa haka duka wa fi riwayatin a cikin wata riwaya kuma cewa yi falau kana aqarra bit tauhidi da a ce mahaifinku ya tabbatar da kalmar shahada ita shine tauhidi a cikin zuciyarsa ya faɗe ta fasumta kai masa azumi wata saddakta kai masa sadaka na fa'ahu zalika to da hakan ya amfane shi to amma bai tabbatar da tauhidi ba bai karɓi kalmar shahada ba har ya kuma zuwa ga Allah maɗaukin sarki saboda haka an kai masa zai amfane shi ba zai amfane shi ba to masu littafi idan suka kalla za su ga malam ya sa lamba ga wani dogon bayani nan gaba da baya da wani bayan to duk wannan malam yana bayani ne akan tattaunawa da malamai suka yi game da abin da ya shafi sabanin sabani akan shin idan wani wanda ba ɗa ba ya yi wa wani aiki shin zai je gare shi ko ba zai je ba ba'ana irin wannan matsala ta sabani ban fiye so da karanto man ita gaba ɗaya batun da tana da tsayi kwarai da gaske kuma galibi za mu ji idan mana karatun mun fita daga cikin abin da muke tattauna na fi so abin da yake da alaka da janaza kai tsaye na rinka kawo mana shi idan akwai wani abu da yake da bukatar a karanta irin hasha na ƙasa sai in karanto amma da dai tsayi da ku za ku ga ina tsallake shi sai dai kawai mana ikhtisarin sa na dan kawo shi a takaice saboda an baka ba da yawa daga cikin zamu fita daga cikin karatun zamu je mun shiga wani abin daban amma wanda suke da littafi mutumin da yake da ido zai iya karantawa ya fassara to idan ya kuma gida ya kamata ya bi dan akwai ilimin maka masu yawa a ciki ina fata an fahimta to amma da a takaice wannan dogon bayanin abinda malai ke cewa shine ya halatta wanda ba dan mutum ba ya masa aiki kuma zai je masa ko ba zai je ba to shi a Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani duka abin da ya tafi akai shine in dai ba dan mutum ba ba zai je masa ba shi sa kuka ji a cikin hadisan da muka karanta wani ce muku rinka lura duka hadisan da suka zo sun yi bayani akan me da da uba da da uwa kun ji a cikin hadisi inda aka ce wanda ban wanda ba da ba wani aiki kuma annabi ya ce zai je masa ba mu ji ba ina fata an fahimta to shi sai a Sheikh Nasiruddin Albani sai ya ce nasoshi sun zo akan cewa duk mutumin da ya rasu babu wani aiki da zai ƙara zuwa gare shi sai wasu abubuwa da wasu nasoshin kuma da ba suka zo suka keɓance suka ce banda kaza banda kaza banda kaza to duk inda nasi ya zo ya keɓance wani abu ya ce banda kaza banda kaza to a bar shi iyanan kada ka buɗa kuma ka ce hadda wani da wani shi ma sai ka kawo masa nasi an fahimta Allah madaukakin sarki ya ce wa Allah lil insani illa ma sa'a mutum ba shi da komai da zai samu na lada sai abin da ya aikata shi akan kansa annabi tsira da abincin ya ƙara tabbata a gare shi ya ce idan mata ibnu adam in qata anu amaluhu illa min thalathin idan dan adam ya riga ya rasu to ayyukan da suke zuwa gare shi gaba ɗaya sun yanke shi abubuwa guda uku daga ciki sai ya ce me sadaka mai gudana yanzu misali sadaka mai gudana mutumin da ya gina rijiya idan wani zo ya ibi ruwan ya amfani da shi za a bashi ladan yana kwance a kabarinsa kun ga wannan ruwan da wancan ya iba amfani da shi wanda ya iba din lalle ne a ce ɗansa ne ba ɗansa bane amma ladan zai yi ne zai je gare shi to kun ga wannan malamai duk sun yi da cewa idan mutum ya yi sadaka jariya ko da ya mutu ladan zai ci gaba da zuwa gare shi yana kunce a kabarinsa haka nan mutumin da ya karantar da ilimi da karatu duk lokacin da karantar da mutum karatu ya koyi alola ko ya koyi sallah ta dalilinka to duk lokacin da ya alola fa ko ya sallah sai an baka lada irin nasa ina fata an fahimta duk lokacin idan mutum ɗari ka koya alola duk lokacin da suka tashi za su sallah duk wanda ya alola guda ɗaya sai an bashi irin ladan da aka basu kana kunce a kabarinka to kun ga mutumin nan da ya alola lalle ne a ce ɗanka ka koyar alola ba lalle bane to dukkanin malamai sun hada akan cewa wannan shi ma kan iya zuwa ga mutum sannan abin da ya shafi yin sadaka ga hadisai da yawa mun karanta ina fata an fahimta to sai dai abin da malamai suka ce shine shin wani zai iya wani sadaka wanda ba ɗansa ba shine abin da malamai suke sabani to shi kamar Nasiruddin Albani ya tafi akan cewa ba za ta yi ba in dai ba ɗanka bane to ko da kai sadaka ba ta je zuwa gare shi ba saboda wannan nassoshi mal albani yake cewa a sabon annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi sun fahimci wannan ayar sannan sun karanta hadisan annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi da suke bayani akan wannan al'amari yace da a ce suna da fahimtar cewa abun budadde ne wani zai iya wani aiki da su ya kamata mu fara gani suna yi amma babu inda aka hikaito wani sabi yana wani aiki a matsayin Allah ya bashi lada babu ya ce da a ce akwai yiwuwar hakan a wajen sai kamata fara gani don sun fi mu fahimtar magana daga annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi tunda hasali ma maganar annabi yana fuskantar da ita ne zuwa gawa zuwa ga su farko sannan abin ya fantsama kuma ya zo kanmu to tunda har ba su ba sai ya ce to kun ga ba su da irin wancan fahimta da wasu daga cikin malamai suke fahimta wasu daga cikin malamai daga cikin su har da shekul islam ibn taymiya daga cikin su har da ɗalibinsa ibn al-qayyim al-jawzi Muhammad bin Abubakar ibn al-Qayyim al-Jawzi shi ma haddashi suna ganin cewa in dai kai aiki zai je zuwa ga wani ina fata an fahimta suka yi kiyasin da akan wani da suka ce tunda aka ce idan da ya aiki zai je wa mahaifi to wani da ma idan yayi zai je wa koda ba mahaifinsa bane ina fata an fahimta suka kawo kiyasi akan cewa ai an ambaci da ne kawai saboda shine mutumin da ya fi kusa da mahaifinsa amma wanda ba shi ba ma idan yayi abin zai je zuwa gare shi to amma a gaskiya maganar albani tana da tana da ƙarfi ƙwarai da gaske maganar albani tana da ƙarfi ƙwarai da gaske ya ga hujjoji da dama wanda ture su sai an yi da gaske cewa aiki da mutum zai yi bayan rasuwar bayan rasuwar aiki da za a yi masa bayan rasuwarsa to in dai ba abin da nasi ya buɗa shi bane misali kamar kamar abin da ya shafa addu'a addu'a ko ba ɗanka bane idan ya zata je maka biyan bashi ko ba ɗanka bane idan ya zata je maka amma abin da ya shafi irin su sadaka da sauransu to a gaskiya idan ba ɗanka bane wannan akwai alamun tambaya a kansa Allah subhanahu wataala ya samu dace to wannan da shine abin da malamai suka dan tattauna akai khamisan abu na biyar da yake iya amfanar mutum ko da bayan rasuwarsa ma khalafahu min ba'dihi min afarin salihatin wa sadaqatin jariyatin shine abin da mutum ya bari a bayansa min ba'dihi a bayansa min afarin salihatin na alamu nagartattu abinda ake nufi da alamu nagartattu shine kamar ilimi da mutum ya bari ake amfanuwa da shi wata alama ce wanda ba za a ganta a fili ba amma kuma abin yana me yana nasu an fahimta ilimi babu wanda zai ga ilimi a fili ya ce ga ilimi ya kama shi ba kamar gidan masallaci bane a ce ga masallaci kuma makaranta da sauransu an fahimta shi sa aka kira abin da asarin salih wasu alamomi nagartattu wanda mutum ya bari a bayansa shine kamar ilimi da mutum ya bayar ya tafi wa sadaqatin jariyatin da sadakoki wanda suke masu gudana su ne kamar ginin masallaci ginin makaranta ginin bohol siyan qur'ani da sauransu liqaulihi tabaraka wa ta'ala saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wa naktumu ma qaddamu wa atharahum farkon aya shine inna nahnu nuhil mauta wa naktumu ma qaddamu wa atharahum Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna nahnu haqiqa mu nuhil mauta mu muke rayar da matattu wa naktubu ma qaddamu sannan mu muke rubuta abin da suka gabatar lokacin rayuwarsu kenan wa atharahum sannan kuma da abin da suka bari bayan sun mutu zai rinka amfani zai rinka amfana su ina fata fahimta haka balabi suka fasara nan wajen wa atharahum shine gurbin abin da suka bari wanda sun tafi suna lahira amma ladan yana ci gaba zuwa gare su yana ci gaba zuwa gare su malai ce wa fi ahadithun a cikin wannan akwai hadisi kamar haka al-awwalu hadisi na farko an abi hurairata radiyallahu anhu an karɓo daga sabi abu huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala hakika manzon Allah tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi yace idza mata al-insanu idan mutun ya mutu in qata anhu amaluhu aikinsa duka wanda yake zuwa gare shi ya yanki malai sallam ba kasa yace ai fa'idatu amali fa'idatu amalihi wa tajdidu wa tajdidu thawabihi قال الخطابي في في المعالم ما ليس abin da ake nufi shine fa'idar aikin ladan aikin to ya ya yanke masa da kuma jaddada lada da yake duk lokacin da ya ƙara yin aikin to wannan ya yanke babu shi Imam al-Khattabi ya faɗa a cikin littafin sa mai suna al-Ma'alim yace fihi dalilun a cikin wannan magana da Annabi ya faɗa akwai dalili da yake nuna ala anna as-sawma was-salata cewa sallah da azumi wa ma dakhala fi ma'anahuma da abin da suke shiga cikin ma'anar su min amalil abdani daga cikin ayyukan da jiki ne gangan jiki ne yake motsawa ya yi su la ta jiri fi hanniyabatu a madadi baya shiga baya gudana a cikinsu me ake nufi da madadi wani ya yi a madadin wani anniyaba shi ne ka yi abu a madadin wancan to sallah ba za ka yi a madadin wani ba azumi ba za ka yi a madadin wani ba kamar da imam al-khattab ya faɗa kowa sai da ya nasa wa qad yastadillu bihi من يذهب إلى أن من حج عن ميت فإن الحج في الحقيقة الحاج دون المحجوج ما لتكم wannan wanda ya tafi akan cewa hajji idan mutum ya yi shi akan Allah maɗaukin sarki ya ba wani ladan to ladan zai samu ne akan wanda ya aikin hajjin ba wanda aka yi aikin hajjin ba kun san wasu sukan ba da kuɗi su ce aje a musu aikin hajji har yanzu ana yi har gobe ana yi idan wani wani mai kuɗin ma kawai lafiya sakalo amma saboda baya so je sha wahala kawai sai ya samu wani sai ya bashi kuɗi masu yawa wanda yake dan fama da yau haka sai ya bashi kuɗi ce aje amiya aikin hajji kuma ya ga kuɗi da yawa kawai sai ya je ina fata an fahimta to da yawa daga cikin malamai suka ce irin wani aikin hajjin bai ba ana yin aikin hajji ne misali a ce mahaifin mutum a bai yi aikin hajji ba ya rasu to wasu daga cikin malamai suka ce za a iya masa ko kuma yayi tsufan da ba zai iya shiga cikin aikin hajji a yi da shi ba akwai wani hadisi da sai da sabi ka kawo a cikin fiqh sunna cewa annabi tsira da abincin Allah ta'ala tabbata a gare shi ya ji wani mutum yana yi wa wani aikin hajji yana cewa labbaika allahumma labbaika an shubara mata ma'ana shi shubara mata yake wa aikin hajjin ba kansa yake ba sai annabi ya tambaye shi ce kai ka taɓa yin aikin hajji ne sai ce a'a sai ya ce to labbaika annabi sai ka summa an shubara mata ka je ka fara yau kanka sannan ka yaushe burbata ina ba ta an fahimta to sai malamai suka ce ko da haka wani aikin hajji ka'ida shar'in shine kasance kai kayi dole ne sai kai kayi kai ba kai ba ka je kai wani bai bato kanka kakewa ina ba ta an fahimta so da kai biya kai ka je kake abu na biyu kuma ya kasance shi wanda za a aikin hajjin ba shi da ikon da zai yi ba zai iya ba ko da ya rasu ko kuma ya yi tsufan da ba zai iya yi ba gaba daya to wasu daga cikin malamai suna gani cewa babu lifi za a iya masa amma haka kawai da karfin mutum saboda lalaci ce zai ba da kuɗi a je a masa aikin haji wannan bai ba to anan sai malai ke cewa da wannan hadisin da muka kawo za a iya kafa hujja akan cewa idan wani je wani aikin haji to aikin hajjin na wanda ya ne ba wanda aka yi wa ba wa inna ma yalhaquhu du'a sai dai abin da zai iya riska wanda ya bada kuɗin a yi masa aikin hajjin kawai idan ya masa addu'a idan shi mai aikin hajji daga hannu ya yi masa addu'a to addu'a za ta je gare shi tunda dama addu'a bane da yake a buɗe kowa zai iya kowa wa yakunu lahu al-ajru fil mali alladhi yata in kana hajja anhu bi mali zai kuma iya samun lada na kuɗin da ya bayar aka je aikin aka aikin hajjin idan aikin hajjin da aka yi ya shafa kuɗi kamar mu daga nan Najeriya haka sai kayi visa kayi ticket kayi abubuwan da ya kama da haka amma mutumin da zai tabbata ƙasa kawai ƙarasa garin maka je aikin haji to kun wannan babu wani kuɗi wannan babu wani lada da mutum zai samu amma ya kasance kai ka bada kuɗi daga Najeriya aka mutum visa ya tafi maka to zaka samu ladan visa da kai masa da kuma ladan addu'ar da ya maka amma aikin hajji fa matsayin ka sauke faralli wannan babu shi Allah ya sa mu dace malai ce illa min thalathin idan idan mutum ya rasu ladansa duka da yake zuwa gare shi yake sai ta hanyoyi guda uku illa min salafati ashiya illa min sadaqatin jariyatin abu na farko sai sadaka mai gudana aw ilmun aw ilmin yuntafa'u bihi ko kuma ilimin da ake amfanuwa da shi aw waladun salihun yad'u lahu ko kuma ɗa na gari da yake masa addu'a ilimin da ake amfanuwa da shi ya shafi hatta rubuta littafi da buga shi da kuma a ɗaukar nauyin yaɗa shi ya shafa ya shafa mutumin da ya rubuta littafi yanzu misali littafin da muke rubuta kun ga albani ai bai koyar da mu karatu ba amma ga littafin sa muna karanta mana amfanuwa da shi to duk mutumin da ya amfani da wani abu daga cikin abin da albani ya rubuta anan sai an kai mai lada yana kabarin sa a kwance kaga littattafai dubu na littattafai ɗaruruwa albani nawa ya rubuta kun ga duk wanda ya ɗauka amfani da abin da yake ciki sai an bashi lada haka nan duk littattafan da muke karantawa idan ka ɗauka ka karanta su alari su ashimawi su iziya su risala duk wanda ka ɗauka karanta wanda ya rubuta littafin na fasi an bashi lada don lokacin da kai amfani da wani abin da yake ciki sai an kai mai ladan sai na kabari ina fata an fahimta kun ga amfanin wallafa kenan amfanin ta sani haka nan ka siya ka yada kai ma idan ka siya ka yada kai ma ka shiga ciki don lokacin da wani ya ɗauka ya karanta sai an baka lada haka nan ka sai qur'ani yanzu ka sai qur'ani ka kawo masallaci a karanta shi ma sai ka samu lada ina fata an fahimta ka siya ka kawo ba mutum ya zo ya dauke ba wasu warai da gaske wasu za ga wai ba su siya sun kawo amma sai su zo su dauke wallahi kwanan kwanakin baya wasu yara suke ban labari sun ga qur'anin masallacin nan a nan wata yarinya a wata islamiyya daga cikin islamiyya ne sai suka ce wannan ai qur'anin masallacin masallaci kaza ne wasu yarinya take cewa wai wanta ne ce wai mu muka bashi to ba sani ba da ko kuka bashi ban sani ba idan na san ba mu taɓa wani wani Qur'ani ba to amma kun ga ya dauka ya ji har yake bayarwa shi ma ana fita da shi da tambar masallacin mu da komai gashi na ma ya dauka ya fita da shi saboda Allah wace irin zuciya muke da ita yan uwa Qur'anin da za Qur'anin da mutum zai dauka ya karanta ya aji sai mutum ya dauka ya tafi da shi nawa ne Qur'ani dubu ɗaya ne dudu idan idan yayi tsada Allah ya kyauta وانا حديث اخرجه مسلم وسياق له هو البخاري في الادب المفرد وابو داود والنسائي والطحاوي في المشكل والبيهقي واحمد والزياده الاولى لابي داود والبيهقي lokaci yayi ina gani ne kamata mu dakata insha Allah ta'ala za mu tashi a hadisi na biyu idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa Allah ya samu dace na'am na'am na'am a yi sauka a raba masu sauka kuɗi? e to ai wannan malamai sun gama bayani a kansa da shi ƙwar'ani daman ibada ne duk abin da yake ibada ku bai kamata a ce za ka ibada san ɗau kuɗi an baka ba to a wajen kake neman ladan kenan wannan duk malamai sun yadda a ɗauki hayar wasu a su karanta ƙwar'ani a ba su kuɗi haramun ne a ɗauki hayar wasu su karanta ƙwar'ani a ba su kuɗi wallahi haramun ne bai halatta ba wannan malamai sun an yi fatawa a kansa wannan abu ne da yake abu da ma'i so da qur'ani asalin sa karanta qur'ani ibada ne to yanzu kuma ka zo ne zaka karanta dan a baka kuɗi to kuɗin kake so kula dan Allah man amila amalan ashraka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa shirka haka Allah makan sarki ya faɗa cikin hadisi kudusi wanda ya aikata wani aiki ya tare tare da wani a cikin sa yana so ya samu wani abu na duniya kuma yana so ni in gani in ba da lada sai Allah ya ce taraktu wa shirka zan bashi da shi da shirkarsa ma'ana da abin da yake so ya samu na duniya idan ya samu shi kenan amma ni ba abin da zan bashi ina fatan fahimta so haka wannan daukan mutane haya a ba su kuɗi abai da malamai tun wushi sun gama da fatawa akan sa bai halatta ba Allah ya kyauta sai da mai hakuri haka al'abarin yake na'am na'am to akwai